فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafin na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karatu ne kuma kan fatahu makka ko za mu tashin Allah da kan wusulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka ne ko mun karanta nan ma kamar mun karanta eh wannan mun karanta mun wuce wannan mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya sauka bayan garin Makka ko mun karanta abin da ya fa tsakanin shi da Abu Sufyan ko da kuma cewa Abu Sufyan ya musulunta kuma ka kamo hanya za a shigo Makka zalla ya faɗa Abbas cewa ya tsaye Abu Sufyan a hanya abun da yake mai matsi tsakanin manyan duwatsu guda biyu sai da zai ga taro da yawan dakarun musulunci kuma haka aka yi ya ga dakarun musulunci sun cika mar ido ya tsorata ya razana da aka sai gaggawa shigo garin makana kururuwar cewa kowa ya koma gida ya buya ma'ana kar ku kuskura ku za ku tinkari manzon Allah a game da wannan tafawar da yi ya ce wallahi ya zo muku da jama'ar da ba za ku iya tarasa da yaƙi ba da haka kawai abun ni shine ku gudu suka ce to ya zami ya ce ai duk wanda yake gidan Abu Sufyan ya tsira suka ce kai da akwai shirme ko to gidan da haka faɗe nawa ne ai ya mara kaɗan ya to ba ma haka ba manzon Allah ya faɗa mana cewa duk wanda yake cikin Ka'aba ya zauna ya tsira wanda ya jefar da makamin sai ga gidansa ya kulle ya tsira mana duk wanda zai fito da niyyar ya yaki manzon Allah ba ba abin da za a masa to haka wannan sai sa kawai suka rika gudu kowa ya kama hanya mai zuwa gida ya shiga mai shiga gidan albu tafiya mai shiga cikin masallaci zauna haka suka rikai har manzon Allah ya shigo garin Makka sallallahu alaihi wasallam shine ki sawa fi murul al-qasaid amma ma Abu Sufyan qala sa'd ko bin ubada yayin da ake wucewa da waɗannan tawaga tawaga kungiya kungiya bataliya bataliya da sojojin manzon Allah dabda mutanen Madina za su wuce al-ansar kenan sai shugaban tafiyar su da shine kirkira tutar su sa'ad bin ubada ya ga musu kan sai ya faɗa masa ta bakar magana na fata an gane ya gaya mar magana ta girgiza shi ta suka bakin ciki ya ce masa wa huwa yahmilu rayat al ansar shi sa'ad bin ubada lokacin shi kirkira tutar ansarawa qala li abi sufyan ya ce masa al yawma yawmul mihqo yawmul mulhima al yawma tastahilu al ka'aba ya ce a yau za mu yi rugurugu da ka'aba za mu tsire ta ta za mu rusa ta na fata an gane saboda ne kishin musulunci da yake da shi da kuma cewa na kishin manzan Allah sallama ya san cewa me kuresha suka manzan Allah to suka kore shi a gari aka yi abin da bai dace ba aka ta yaki badar uhudu da sauransu ko to sai ta ganin cewa eh kuma menene babban abin alfaharin kureshawa ne dakin ka'aba kira tun a zamanin kafin ma lokacin da manzala zai zuwa matsayin annabi kaga wani wani babban sarki na Habasha yi kokarin zai wa Ka'aba kishaye ta a Habasha cewa a daina zuwa aikin haji na Larabawa a zo Ka'aba a zo garin su ayi wani bakure shi ya ji bakin tice an yi Ka'aba kisha sai je yi batanci ya saka datti da karanta a cikin wannan ɗakin da shi wacce ya gina wannan ya saka hitin zir cewa sai ya rufe ɗakin Ka'aba saboda shi ne alfaharin larabawa alfaharin kurisha ba haka bane a yan sallah an san tarihi to shi yasa sai ya gaya abu su kan wannan magana cewa a yau za mu yi ɗaya da ka'aba za mu tsire ta ta za a rusa ta kamar ka saka da hausa ta ga ya faɗa zuciyarsa ina fata an gane fashata zalika abu sufyan ila rasul sallama fa qala kadaba sa'ad shi kuma sai ya kai kuka gun manzon Allah da ya ji abu da sa'ad ya faɗa mar cewa yau za a yi ɗaiɗai da ka'aba a ruguza ta a yi fillafila da ita a cire mata komai da komai sai ya garzaya zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfa ka manta a ɗaziya musulun ta kuje da daddare wannan kuma su ne al'ansarawa da suka taimaki manzan Allah Allah ya yi su ga matsayinsu a gun manzan Allah amma saboda ya san cewa shi annabin rahama ne tun da ya riga ya musulunta an karɓi duk abin da ya a baya an yafe masa to har gashi yanzu zai iya kai ma kuka da ƙarar wani daga cikin manyan sahabban manzan Allah na fata an gane dan an nuna maka tsarin manzan Allah shine kadai tsarin zaman lafiya a duniya kaga in ba manzan Allah ba wa za yi waka wanda suka taimaki addini suka zama kaza suka zama kaza kawai dan yau wani ya shiga musulunci kuma har ya kokarin kawo karar ka gurin ka ko kallon shi ma za a yi in anan ne in zaman da ake yanzu ne ko ka dauka a Najeriya wanda su kaida su mahina wa kasa ne ko sai ga mutum tsaruru tantiri mara tarbiya mara mutunci fa ba da wani tarihi na mutunci daga gidansu ma gaba ki amma zai iya cin mutuncin babban ma'aikacin gwamnati da ya kai matsayin famanin sakatare saboda mai ɗan siyasa ne yanzu yi wani waya da yawa yaron gwamna ne da yawa yaron kaza ne sai ga ala a take an ɗauki wata kakan wancan babban mutumin da ya shekara nawa yana aikin gwamnati ba ka ke ba yanzu saboda me wani ɗan baran ɗin siyasa ne rage dajin kowa to tsarin manzon Allah ba haka bane sallallahu alaihi wasallam sai ya kai ƙara da kukan sa gun manzon Allah ya ce ga abin da Sa'adu ya faɗa cewa za a rushe Ka'aba za a tsaye ta faɗaɗa sai manzan Allah sai ka raba sa'ad sa'ad ya kuskure abin da ya faɗa ba dare ba ne ya ce walakin hazal yawmu yu'azzimu Allah fil Ka'aba yace ka tsaya ma ka jabu Sufyan a wannan yinin ne yau Allah zai ma girmama Ka'aba zai ba ta asalin matsayinta ma'ana ku da kun taka ta maƙil da gumaka an ce cikin Ka'aba da kewayenta akwai gumaka ɗari ku da su ta ko ina ga gaba ɗaya kuma ka ne wani a kai wani a gefe wani ga suna da tunkus to yanzu za a share su gaba ɗaya a wanke ka'aba a ƙwallon irin sallah kalmar shahara tabbata a cikin ka'aba kaga ta mutunta kenan ta girma kenan kuma tun daga wancan rana har zuwa yau bata gushe ba tana ƙara samun daraja da matsayi a idan a zuciyar duk wani mai imani sai har da mai imani ba don babu wani taron da ake yi a duniya daga hankalin kowa kamar taron aikin hajji ko umara ko har na shiga an tafi umarar ramadana an tara mutum akalla mutum miliyan goma ko fiye da haka ga sun cika ka'aba ana karatun qur'ani ana sallah liman guda daya yayi kabbara kowa ya yi ruku'u kowa ya yi sujuda haka za a rika yi duk duniya ba ba a yin taro irin wannan a ce ana bin umarnin mutum daya a lokaci ɗaya kuma ba taɓa yi ba sai wannan a ɗakin ka'aba zaka suke jin gilli kullum akan ɗakin ka'aba Allah ƙara mata daraja da kuma ɗaukaka ya kare ta sai maza lake cewa ai ka sa'ad yayi kuskure kama tsaya ka ji a yau ne Allah zai girmama Ka'aba wa yawmu tuqo tuqsa fi al-Ka'aba a yau ne za a tsirta dakin Ka'aba a da a tsire sai ma yake ai ku kun dauke shi kuna masa abu na jahiliya kun sa gumaka kuna yanka abin nan dabbobi a jikinsa to duk wannan aika mun kun tuna mutuncin sa ne yau ne ma za a girmama shi yau ne ma za a ba shi sira saboda za a wanke diddacin kuma kira sunan Allah da sunan manzan Allah a faɗi kalmar shahada a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga yan gama abin da ya kamata kenan sai to gaya masa yace wa amara sallama ar-raya fa udiyat li ibnihi qais saboda manzan Allah ya nuna Abu Sufyan matsayin Ka'aba abun musulmi ya fi yadda matsayinta ma yake abun su shawa a zamanin jahiliya su fi abun saboda tsabar sa girma ka'aba ma suke haramta wa mutane ba za ka zo cikin daga dagarinku da wannan kayan ka zo ka yi tsawafi ka'aba ba wasu na cewa duk kayan da ka taɓa yin saɓan Allah da shi ko ka sayar da kuɗin haram to bai halatta ba su a ma jahiliya ka zo da shi ɗakin ka'aba kuma har su a zamanin jahiliya baya halatta za a yi gyaran ka'aba ta ruguje ko ruwa ya ɓata wani guri za a tara kuɗi a gidauniya to duk wanda ya san kuɗin haram ne ba zai kawo ba saboda me suna girmama ɗakin Ka'aba to zaka nuna musu girman ɗakin Ka'aba a musulunci ya fi na kuma na zahiriya daga Sa'ad bin Ubada duk da matsayinsa da kimarsa an ba shi shugaban bataliyar Ansarawa sai mun zala ce a je a karɓi tutar a hannunsa yanzu an masa hukunci ya yi abin da bai dace ba ya faɗi kalmar da manzon Allah bai so ta ba tare da cewa shi kuma yayi saboda ne kishin musulunci da kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka masa ladabi aka ce amma kar a bayan kwace dan aulakanta shi bane a dauki tutar abu a dan sa sai ganin ba yanzu an hana ka matsayi aka ba ɗanka ai bai kamata ka damu ba ai ya zama na taye ko yawwa ka zai da kyau manki da ya gana wanda ake yi ina ba ta gane sai aka ce a ba ɗansa ɗansu ka tayi buli iman kada ku da ta ba fi mandarin ko ya haddul kulu malaka cewa rundunoni na musulunci bataliyoyi na masu imani sun shigo makka a cikin wani irin shigar da duk wani mai mutum in ya gansu sai ya zuce ta girgiza sai ya tsorata saboda mutum dubu goma a cikin shiri na musamman kuma aka tsaya su bataliya bataliya kabila kabila kowa da tutarsa kowa da kazaɗinsu da kuma shirin kayan yakin su daban daban daban har wani abu da ba taɓa ganin shi ba a tarihin laraba gaba ɗaya ya ce ko nani wanda ya yi mukurashin yanzuru wa ya zahalu wa ya ro'u wa ya zahalu ya ro'u ya ce shugaban kureshawa yana ganin wucewa su shine abu sufiyan ya ga wani ya ce wa'annan kuma su waye sai ya ce wannan banu kaza ke ne sai ni ba ruwana da su wa'annan fa yana tun yana ganin abin kamar wani barkwanci ko kuma izgilanci har ma ya ga abin da ya wuce hankalinsa ya ga tawagar da manzon Allah yake ciki ta taho da ansarawa da almajir ce waɗannan kuma suwaye ya tsorata dan ba a iya gane fuskar kowa an sha kwalkwali an sha kaza aka ce wannan ai manzon Allah ne tare kuma da sahabbansa almuhadu da al'ansar yace kai abbas lalle mulkin dan dan uwanka ya girmama yace a a ba mulki bane annabta ce sallallahu alaihi wasallam na fata an gane haka sai abin ya dauke masa hankali sai tsorata gaba daya daga lalle wannan rundunar ba mai iya tinkara su ya sha lafiya ya ce ina ne ma yara hattan ɗalaka masura'an da aka sai abin ya sa da ya kalli yawansu hankalinsa ya kushe tsorata sai ya kama hanya a guje ila ƙorashin zuwa ƙorashawa ya haddiruhum wa yanziruhum yana musu gargaɗi cewa karfa mutum ɗaya a cikin su yi ƙoƙarin fitowa don ya tare tawagar manzon Allah wallahi duk wanda ya gada zan fitowa gabansu to za a yi babu shi ma'ana za a kashe shi saboda yawansu da ƙarfin sojojinsu da ƙarfin makamansu ya firgida shi ya riga shi ya gama sare na fata an gane za ka sai yake gargaɗin ƙorishawa a matsayinsa na shi ne shugabansu kuma yake jan kunnensu wa ya amurhum bi adamal muqawa kuma yake kar su kuskura fa ta fuskanci rundunar manzon Allah da sunan yaki ba za su iya ba me ya mafita kowa ya gudu a yi ka gudu ka buya in so daga baya a sanya za a yi kuma sun san annabin rahama ne shi ya fiya abunsa ya fi kome suki sallallahu alaihi wasallam da fata an gane eh ko walaju ko walja'u ila almasjid alharam yace kowa ya gudu su shiga cikin ɗakin Ka'aba ma'ana masallaci wa ila durihim da kuma gidajen su wa innaha la'ibratun malaka haka wannan abin da ya faru yace ibratun wani abin lura ne al'azima ne girma tarsaku fil qulubil al-yaqin ina tabbatarwa da yaqini a cikin zuciya mutumin da ajiya da shekarun jiya kuka walakantar da shi ake kashe mabiyansa a gaban shi ba an karanta a baya ba yana bina kashe ne sumayya mamar amma bin yasir saboda mai ta musulunta ga mijinta yasir datti da ne yau shekaru ya musulunta aka zo aka daure su a rana ana musu azaba su kusa cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah a ƙarshe yana gani aka kashe sumayya farkon shahidiya a musulunci idan ka fara kashewa da sunan addini a tarihin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sumayya amma da yake ce musu ga dan su a aure ga uban ga matar yace sabran aliyas to ya hakuri iyalan yasin a lokacin ba zai iya hana a musu ba saboda me ba a da wani tattalin kuma Allah ya saukar da rayuwa cewa dole sai an bi kuma a tattali a tsari hakan Allah ga dama sai tsawa duk su mutu kafiran ku nawa kai aka yau kafiran samuda da araba da ya ga bala'i ya yawa sai tattara marasa ƙarfi wanda ba su da galihu ita ku tafi hijira san wata ƙasa don ku tsira da ku dan huta bala'i ya yawa shi da iya bala'i yake kenan lokaci amma yau gashi ya shigo cikin izza ba ma maganar wani low profile ba kure shi ba shugaban koyi sha ma riga tsoratar sha'aninsa yace wallahi ku gudu ba mun karanta ji satin da ya gabata ba ya doce ku da sha ku tafi ku gudu ga nan Muhammadu da wata rundunar da ba mai iya shiga gaban su wallahi sai wa mata tashi matarsa ta ce wannan katon tiftikin banzan ko haka ta faɗa tiftiki matsoraci ta ce masu kar ku fi maganarsa matsoracin banza da ma ka mutu saboda me tana jin haushi an kashe babanta da yayanta da kawunta duk a yakin badar ba shi bane ne yace kun ga ku bar maganar wannan fa ka rude ku fa wallahi ku ta kanku in kuka tsaya in kuka tsaya a yau duk za a yi ba ku wallahi to sun san fa abin da ya faɗa gaske ne to yaya zami yace man da kala dara abi sufyan dama yana son duk wanda ta gidana ya tsira daga cikin lallata gidan Allah gaba ɗaya mun za mu shiga duk gari mu gidan ta za a shiga to duk wanda ya shiga masallacin harami shi ma ya tsira wanda guri gidansa ma ya rufe kofa ya tsira daga nan sai suka rinkaya kawai a ba magana da yaƙi kenan to ka gani ya to kaga wannan yanzu na maka zaka samu yaqini a zuciya bi nasarillahi cewa lalle taimakon Allah gaskiya ne oho nani azza wa jalla li ibadihi almu'minina ta yadda Allah ya bawa bayinsa mu'mine taimako da cin nasara kuma wannan sunnar Allah sai har gobe har jibi in ka taka matakan Allah ka maka taimakon zai ka maka da gaggawa amma garaje ne baka ba asbabin da ake samun abu ko kare kan abu ba kuma ka ce wai Allah ya ma wannan ba sunnar Allah ba ce ina ba ta an gane ai manzo Allah fa fiye ka ma tauhidi da musulunci ko amma ka duba yadda yi a koma madina aka rinka yin tattali aka rinka yin kaza sai da tabbatar cewa yanzu ya yi ƙarfin da ba mai iya fuskantarsa ba dai ƙure shawa ba kuma an gama da ɗaiɗaikun masu taimakon su su ne yahudawa da banu kaza duk an gama da su su kaɗai ne yanzu tsalla shi kuma yanzu ƙarfin da yake da shi ya fi ƙarfin su ya san da haka kaga an yi tattali an tara makamai an tara sojoji tukunne fuskance su amma kawai ka tsawo ka ce Allahu akbar ko aka ba mu aka ba mu tarihi lokacin yakin ganima sannan aka yakin inyamurai da ake ta kowa na maka mutaka ina civil war kai wani ga wasu wasu inyamurai kai fa yaje kai fa ba guje Allahu akbar shi kare sai gaba kowa suka rike suka fara duka haifa da iyu kuma ya da to kaji da da ci balla dauka sai gaba kowa kawai suka rike dukan zahiwa ya fita a guje kawai to kaga haka aiki musulunci ba ya son garade da abin komai akwai tsari a kansa kuma lokacin da kamata a yi shi aslalil murada'a yace al'ula abu na farko an nazara so rasul sallama bil jahi inda wusulihim ila makka malaka cewa a ina manzon Allah ya sauka da tawaga sojojin sa rundunarsa da ya iso garin makka a wani guye sansani sai dai nemi gurin da yake ba dab da garin makka bayan gari maka ne babu nisa sannan kuma aka sauka sai da za su ji labari kuma za su hango su daga nesa sallallahu alaihi wasallam yace abu na biyu ma ahammu ma qamu fi badan nuzulihim wala ba suka fara yi mafi girma bayan sun sauka sassanin su wa mal hikmatu fi dalika kuma menene hikima kan haka shine mun karanta lalla sai ta mutum dubu goma kowane mutum daya ya samu ta ce hura wuta shi daya aga ya samu wuta wuta guda dubu goma me jami'in wuta a hausa wuta ce ko wutoci ba za da wutoci a haya kuwa abinda ba jami'a wani yare ni dai a sani na bahi da hausa ni ba bahi da hausa kamar ruwa kamar wuta a hausa ni a sani na bahi da jami'i kawai ka ce wuta kowa ya sani ka ce gagarin wuta ta kama abu kaza to an san me ake ne amma ba ta da jami'i kamar ka ce ruwa me jami'in sa to kaga sai sai a kura wuta dubu goma saboda zai ba da saƙo daga mahamaka hango haski ya kaure ya gari daga nesa kuma za a a zo a ga suwa ne ne kuma an gani ko kuma an taho shugaba ya biyo dare da hide wani daga wani in suwaye sai suka hangi wuta barkar gataran kauta suka gari ya ce kai wannan ban taɓa ganin taron jama'a irin wancan ba saboda duhun dare ne kaga dabara yaki kenan sai ka dauka cewa dubu ta daya wajen mutum goma da abu ko ahirin alhali ko wajen mutum da ɗaya ne to dabara yaki sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an gane kuma yace menene hikima kan haka shine saboda a ranar na abokan gaba su tsorata ko sun tsorata ko eh yace abu na uku ma hiya durusul mustafada min ko yani min ta'amuna sallama ma bi sufyan wai wanda darasi za ka koya ko za a koya game da abin da manzan Allah ya yi wa yi mu'amala na da shi da Abu Sufyan da ya zo masa da wannan laifin da yake da shi da matsayinsa da ya na ta'addanci a da yanzu kuma ya zo a matsayin musulmi kuma ya shiga rigar kariya ta Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu manzon Allah ya yi masa shine sai ya yafe masa ya mar akuwa ba ma wannan ba aka ƙara mar kima aka ce duk wanda ma ya shiga gidanka kai ya tsira kai me ka koya a haka haka da kulmu sai rayuwa ce ka iya zama da mutane mutum ya maka sharri da fa'i ka samu dama yanzu ka yafe masa ka yafe masa in ka rama haka tsanta kaskanci ne ramuwa yi ka yafe ka manta in za ka iya ma kamar alheri sai fahima da kukan kai wasa saboda ya san sharin da ya maka ya kuma ka mance da shi ko ya ce fi dukkan su sulama wal musulmina makka to yanzu mun ji wannan sai kuma to ta yaya manzon Allah ya shiga garin makka duka wannan fa kafin a ƙarso garin makka a bayan gari ne ko ana tsamiya uku an zo bakin gada an zo ina ne kamar ka taka to ta aka shigo gari da aka gangaro gada wani layi aka ɗauka ko ba ba ne ba ba ko ya san abin da ake nufi ko to haka kamar ka taka yace da kansu sallama al makka min alaha manzon Allah ya shigo garin makka kaga take mai kan tudu sama sai dai ne muhangi da ta zanto tudu ce inda gari ne mai manyan duwatsu in ka je maka har gobe har jibi duk da cewa ana tsara reda guma abin nan duwatsun ana yin gine-gine na zamani amma har gobe har jibi kai ka san gari ne mai tarin duwatsu na mamaki ana cewa yankin yankin tihama saboda girman duwatsun su da kuma da suke da wani irin abu na wanda babu shi a sabon ruwa na yanayin wayza na gari to sai ne mahallin da za ta zanto tana tudu duk dan maka yana ganin abun daga sama da hango su na fata an gane to haga za a ga mutane taro ya ƙi ƙarewa ta gangarowa kawai ake haga tsoron ƙara ka mutane nan ma duk dabaru da na yaƙi kawai ka ta ganin su kamar shekarun baya da muka zauna a cikin rahin tsaron a ga motar soja wajen guda ashirin suna tafiya a lokaci da ai mun gaba la'iko Allah ƙara kiyayewa Allah ƙara kiyayewa wani ya ce min wallahi ya gan tsorata karkarwa yake muna tsaya baka ji jikin sai ga su ya ce to kai dinka karanta guda ne ce wallahi in yi mutu ƙur'ani ba ya iya ganin komai shi ya riga ya ruɗe su wala ka yi gyamu ya bar garin na tun yau yana tun daga nan ban ƙara ganin shi a gaishe ba baya gaisuwa baya sai dai kawai sun kwana an za a koma ya tsorata gaba ɗaya saboda bala'i ne a lokacin nan Allah ƙara kiyaye eh Allah kare ƙara kawo har abada wa mutum a akwai akwai da suka mutu ma ai wasu ma sun mutu fa saboda ganin su kawai ba don suka mutu don suka mutu babu adadi alaji an gama sifa fa Allah ƙara kiyayewa duk kun da ake ran tsaron muna roƙon Allah ya yi abu ya ɗauke shi ba da zaman lafiya cikin ikon sai Allah domin shi Allah mai iko ne akan komai Allah ka ƙarshen wannan musiba Allah ka ƙarshen ta ya Allah ya ce wa zuri ballahu hunaka ubbata da ya shigo aka kafa masa tanti shemarsa a nan dab da shiga gari wa amara Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu fa da kana min asfaliha sai kuma ya ware Khalid bin Walid da rindina ta musamman ita su kuma zagaya su biyo ta hanyar kwari kaga an yi dabaru da yawa ko kuna ganin sanan kuna gani ta mamaki ta kuma ku wani dubu wadda wakai da mutane akalla mutum dubu sun shigo lokaci da kaga sai tsoro karka mutane saboda shi yaki dan dabara sai da shi kuma shigo ta nan ko وريج إلى مكة وجعل أبا عبيدة قدر تعالى عنه على المي على الحصب سيتي أبو عبيدة بن الزراء أمين هذه الأمة كنه وظل يأتي ونن الأمة أمن تتشنت قباكي هنا أبو عبيدة بن الزراء شما يكتشي متى نقود أقوم ولما كرنت الله يباس أدن تسنى دري الله يباس بشارة سيتي شكو يشكو دواء لما استفيا أقفع ونباس الدواء كي باس دراكما kawai sun taho da kafarsu to su kuma zama shi ne kwamandansu ya za ta wagarsu su masu taho aka rarraba da abin kashi kai domin amai a firgita abokan gaba kuma sannan a yi ɗauki matakan da ko da wani zai kawo hari to za a yi daƙile cikin sauƙi ba wai wayewa ba ne ba imani ba kuka tawar rujudu gaba ɗaya lokaci ɗaya na ba ta an gane sai a muku abin da bai dace ba amma kun wasu sun ta nan wasu kuma an raba hankalin abokan gaba kuma kowane da shiri da tsammanin ko ta kwana yace taho shi ne jagora da masu tafiya kafa umul ma shafi su ne masu tafiya kafa alladhi la silaha lahum wanda ba su da wani makami sun taho ne kawai da kafa karfin imani to amma ga kwamandan su Abu Ubaida a cikin shirin yaki shi ma na musamman da kuma jaruman sa zaka taho da su wa qad tajamma'a ko Allah min subha wa rashu ma ikrima bin Abi Jahl yace waɗansu daga cikin wawaye na shawa sun taru sun haɗu ƙarƙashin jagorancin ikirma bin abi jahal wa sufwan bin umayya wa suhal bin amr wayannan mutum uku sai suka ja tawagar irin wawaye matasan da ba su da kaifin basira kasan har kullum ba mai halaka mutane sai wanda yake iya zan hankalin matashi saboda shi matashi ba shi da zurfin tunani daga an yi kururuwa kawai bi zai kuma ƙarshe shine gawar fari kaga ya jaza iyayensa asara ya jaza kansa asara kuma jaza ma sosatinsa asara saboda ya taso da ya kamata ya kawo ɗauki wa al'ummarsa ya taimaki gidansu ya taimaki kansa ya kafa mutane ya taimaki gari da angonsu to an zo kuma an halaka shi a ga ya asara guda biyu to karkashin waɗannan wawayen mutum uku ikrima bin abi jahal da kuma safwan bin umayya da suhal bin amr suka da kaman suka da ta ugar waɗansu wawaye bi makanin fi makka suka yi sansani a wani guri a cikin maka yuqalu lahu khandama sunan gurin kyan wa azamu ala muwajahatil muslimina wa qitalin suka ce su kuma lalle sai sun fuskanci tawagar musulmi kuma sun yake su duk abin da dattawa suka faɗa musu ba su ji ba suka yi kunnin uwar shagu ko sai suka ware matasa ne suka haɗa wani gangan kwanzu su ma suka tare wata hanya suka tsaya suka sansani suka ce yau sai sun kubda da musulmi kaga sun ja kansa bala'i falaki yahul muslimuna biqiya da Khalid radiyallahu ta'ala sai ko musulmi suka tikkaro da su karkashin jagorancin Khalid bin Walid kaga su sun rufe kuma marayin sa tun fuskanci mutuwa da irin su kawai eh nan da na gama da su kawai akai abin da za a yi eh ina miki wa tawasuhum shay'an min al-qitali nan da nan suka kai musu farmaki dan kadan haka na yaki saboda kankace me ma an sallame su kawai sun taho ka zaba an filla wannan sun ga mutum goma an kisa take sauran ko ba yawa kafa mai naci ban baki ba kawai ko shi wannan musulmi na isnani a wannan karan batta an kashe mutum biyu na musulmi ko kuma an ji musu rauni wa min al-mushrikina isna ashara rajulan kuma aka kashe ko aka ji wa rauni wa mutum goma sha biyu a cikin tawagar kafirai da aka dai wan hazimu an ci su a yaki suka gudu قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وذلك خالد بن الوليد على هناني آية الجملة وذلك الزبير رضي الله تعالى عنه على المي ذات اليسرى سيتي أبو هريرة بك labari yadda manzon Allah ka tawaga shigowa garin Makka kamar da muka faɗa dai a farkon sai ya dauki waɗansu tawaga ya dauki Khalid bin Walid shine commander na bataliyar ɓarin dama a raba da ne kashi-kashi kuma dama ka ce kwaso dama ko ba za ta wakar ɗu gaba ɗaya ba dole a taho daki daki ɓarin kaza ku ne rundunar kaza ɓarin kaza hagu ƴan gaba ƴan baya ƴan kaza yadda ka san ana tsara wasan bol ba ka ke ba akwai kaza masu kaiwa hari akwai masu kaza akwai masu kari haka ake ko a yakin masu aka tafiya ya ce bawa Zubair bin al-Awwam shine bangaren dama, Khalid bin Walid kuma komandan bangaren hagu, bangaren dama kenan. Zubair bangaren hagu. Wajala Abu Aba Ubaida alal mi eh ne alal bayadika yasa Abu Ubaida su shine shugaban ko tawagar ko jagoran masu tafiya a kafa wanda ba su da dawakai. Wannan ka faɗa a wancan na farkon ko. Wa badanil wadi kuma da shi ya tafi a tsakiya. Khalid ya bi ta dama zubairu da mutanensa ta hagu abu ubaida ya bi tsakiya ina fata an gane aga an raba abin kashi kashi kuma kowanne an ba shi abin da ya kamata inda wani abu ma zai faru ya ce faƙa rasul sallama ya aba hurera da aka shigo garin makka sai manzon Allah ya ce ya kai abu hurera ud'u lil ansar ila mun ansarawa kawai yan madina kada ka kira mun su fada autuhum sai na kirawo su fada'u ya harwaluna suka taho da gaggawa faƙala sai mutane ce ya matar al'ansar ya ku taron ansarawa rauna au ba shi ƙurashin kuna ganin waɗannan ɗan tsirarin ƙureshawa ma'ana wanda ba su da wani jarinta ba su da yawa ga su nan ga su da jiko kamar ma'ana ba jarumai ba ne ga su sun kare sun sare kun gan su to duk wanda zai shigo ya ƙi shiga gidansa ya kuya ya ƙi shiga gidan abu sufan ya kuya ya ƙi shiga masallaci ma'ana har ya ƙarfin hali ya ce zai tinkare ku to wannan kar ku rabu da shi ku gama da shi na fata an gane Ƙalu na suka ce, "E, ya mu zala ƙala in duru ku duba su ga baki ɗaya, ku lura da su, iza laƙi timuhun gadan, in kuka gamu da su gobe, in muka su garin Makka za su kawo wani abin da ba daidai ba, an ta su duhun hasadan, su girbe su girbewa. Ba shi kenan ba, kaga an ba an sarawa kwarin gwiwa. Suka ce, haga anan ma wani salo ne na lallashi ko iya mulki na manzan Allah iya jagoranci na manzan Allah an an sarawa ɗan madina ne wani da arika so ya za mu shigo garin makka garin manzan Allah zuri'ar manzan Allah kuma zama ya ke su ko ba haka bane kar mu je ko wasu ƴan uwan shi ne ma ko kaza haka dai haka ko za su rinka jin wani ɗarɗar aran su za su musu a ai imani shine ƴan uwantaka ku ne ƴan uwana duk wanda abin da muka faɗa a baya bai amfani da shi ba shiga gidan Abu Sufyan ko ya gidan sai kulle ko ya je masallaci duk yaƙi ko ya je farmakamin sai tafiyarsa duk yaƙi har sai zai fuskance ku kowa ya shi ku gama da shi kawai hagan da an ba cikakken umarni ke ku gama da su za fata an gane fa ma asrafa yawma idin lahum ahadun illa anamu yake cewa a wannan yini babu mutum ɗaya da ya kokarin shigowa cikin su da makami wata sun gama da shi saboda manzon Allah ba da kuma ba shi kenan ba soja me yake nufi me yake jira kwaman a ba shi dama kawai da an ce faya shi kenan kawai magana ta kare to da dama soja zai ga makami ga komai amma tun da shugaba bai bada umarni ba dole zai tsaya sai dai kawai ɗayan biyu gama zai ba kawai gudu ya san ta yi to amma yanzu an bada umarni za ka duk wanda ya hauro musu kawai suka gama da shi ala wata da su salama ala safa da mazala shigo cikin masallaci sai ya kan dutsen safa kuma har yanzu kaje kayan haji sun kewaye gurin alamun ga dutsen safaɗin inda yake ga wani dutse don ma an saka shi a galas a ƙato an kewaye ko shi tun na asalin ko kuma dai daga ba aka saka dai amma dai nan dai shine safaɗin sai ya kan dutsen safa kuma tun a zamanin jahiliya idan mutum ya da wani abu da yake so ya faɗa wa kureshawa to zai zo tara ne ya haukan dutsen safaɗin sai kwalle murya sai da nesa ma zai jiyo sai a zo a taru sai faɗi saƙon da yake so ya faɗa na fata an gane daga sai ya kan dutse bana kallon abin da yake gudana a lokacin sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah shine jarumin jarumai ko fil yaqi ne fa wanda ya kamata a takin koba ko hagan da soja a yana cewa ba akwai takin koba ga makamin ka ga kuma mawai ka samu gurin da ka buya ka duba wani gindin wata fila haka ko wani katanga in babu ka tona rami ka shiga ka dai lajo kanka ne gani daga nesa amma manzon Allah sai ya hau kan dutse sama daga nesa ma a hango shi saboda baya jin tsoro sallallahu alaihi wasallam ya sa da alike cewa wallahi idan bala'i ya kai gumurzo a gurin yaki wanda yafi kowa jarumta a cikin mu shine nake kuya a bayan manzon Allah shi bai taba yin ba a yaki sallallahu alaihi wasallam kawai gaba yake shiga inda ake ruwan kibiyar nan zai shiga sallallahu alaihi wasallam da yana kan dutsen safa yace waja'atul ansaru ko faɗa ko bisafa sai ku ga an tara suka shigo suka kewaye dutsen safa fa jaa abu sufyan fa qala sai abu sufyan ko taho shi ma guje saboda ya ga abin da ake kure shawa duk wanda a cikin wawayen su ran sai baci ya ji wani kishi ko wani gilli ko kaza ya kawo zai taho a guje shi ko cikin su an ba su dama cewa su gama da shi sai su toce musu ya faɗi ko ya karye ko ya mutu ko kaza ko kaza to sai abu su daga abin da ake ta yi din kamar ya yawa sai tuho a guji gun manzan Allah ina nema wa mai mutanensa sauƙi da afuwa kar a kashe su gaba gida tare da cewa fa an ba su fada masu kare kansu su ɓuya a gida fi saranda su zauna lafiya amma sun ƙi daga cin masu sauran kai a cikin su fa ƙala sai ya zo a guje ce ya manzan Allah ko ina ne ya ce ya rasulullah ubitul hadara quraishun la quraish ba da lalace ya manzan Allah ai yau gaba ɗaya fa in aka ci gaba da abin da ake to za a gama da dukkan ƙurishawa za a wa gari daga yau babu wata zuri'a mai suna ƙurishawa a duniya saboda ga abin da ake wani ya mutu wani ya jira sai ya zo don ya nemi tausaya musu a yi afuwa manzo Allah zan yi abun da ya bada na Umar fa qala sallama sai manzo Allah ya ce to shikin man dakala daru Abi Sufyan fa huwa alinu to a ga Qurayshawa duk wanda ya gudu ya shiga gidan ya ce a share shi a gama da shi yau kuma yana magana cewa duk wanda ya shiga guri kaza ya tsira wanda ya gudu ya dena ta fadan dokoki daga to haga suka ce to tausayi ya kama manzon Allah ya tausaya wa mutanensa yana jin tausayin su eh wa ragabatun fi qaryatihi kuma so da kauna na garinsa makka shi ma ya kama sa ma'ana yana son makka yana kaunar kuma mutanen makka da haka ne faɗin sabuwar dokar kenan su suka faɗa da kansu su a mutanen madina kenan suka koma yesu suke faɗa wannan magana wani dalil wahaya sai Allah ta kadda wahayi Allah rasul sallama akan manzon Allah kala sai ya ce a kira wasu suka zo su ya ce ultum fa ko aka ne ko ku ne kuka faɗa amma rajulu faqad kadatu rafata bi isharatihi wa ragwatan fi qaryatihi ku ne kuke cewa wai tausayin mutane na da kuma ƙaunar da nake wa garina ne ya kama ni ke sa na ce a daina kashe su a daina dukan su a rabu da su ko kun faɗa haka ala ita ku saurara ku ji fama ismi izin in har ni haka zan faɗa to na zama mai kenan in har ni tausayi ko ƙaunar zama a maka in ki komawa madina to me kenan na zama wa kenan kun manta mun yi alƙawari da ku tun a zamanin da za a yi in ina makan makan in kuma garinku cewa zan zauna a za ku ban kariya ku taimakin yaɗa addinin Allah ni kuma fa in zama na ku kun zama nawa to kuma dai mun shigo garin Makka kuna tsammanin cewa in zauna a makan kuma Madina kenan to ai na warware alƙawari kenan ina nuna musu shi fa manzon Allah mai cika alƙawari ne mai fada da cikawa ne in ya fada baya fasawa sallallahu alaihi wasallam wasu sun dauka cewa mai yiwa zuwan nan da manzon Allah yayi kuma ga har ya bada umarnin a sassauta wa Qurayshawa to me yiwa in an gama komai ba zai koma Madina ba na fata an gane ga wannan abin su kuma ya taba zuciyar su yanzu a ce manzala kuma ya bar garin su ya da Makka ai sun ya asara kenan to shine wannan abu ya fasa ka fata tauna to ko dai ya dawo kenan dole sai ta kirawo su kar ku ji wani abu ina nan da ku babu gudu babu ja da baya sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙalala ha talatar ya ce musa so ku to inda muku haka na zama mai kenan to mai suna kenan ai ba zan yi haka ba kamar ka faɗa ka ya ce ana muhammadu bin abdullahi ni ne muhammadu dan abdullahi wa rasulullahi ko ana muhammadu abdullahi wa rasuluhi ni ne muhammadu bawan allah manzan allah hadartu ila ila allahi wa ilaikum na yi hijira zuwa ga inji ne addinin allah a cikin salama Allah ban umarni in bar Makka in kuma Madina wa ilaykum kuma na kuma ina cikin ku garin ku kuka bani duk abin da ya kamata aka bani matsayi aka bani daraja aka bani komai za a yi sallah za a yi komai ba inda da ba ma yi a Makka yana faɗa musu me muhimmancin su da kuma kimar sa a wurin sa yace fal mahaya mahayakum ai ni da ku duk inda kuke anan za ni rayuwa ni da ku ba za mu rabu ba sai dai mutuwa wal mamatu mamatukum mutuwa ma a cikin ku zan mutu ma'ana zan rayu da ku ne har illa ma sha Allah kuma zan mutu ne ma a cikin ku ma'ana ba zan zauna a Makka ba zan koma Madina bayan mun gama duk abin da ni kaga ya ƙara musu kwantar musu da hankali ya ƙara ko ba su ƙwarin gwiwa cewa manzon Allah ta sallama ba ya da maka ba kenan zai koma Madina domin shi yanzu ya zama mutanen Madina ba mutanen Makka ba sallallahu alaihi wasallam ko qalu suka ce wallahi ma qulna illa dannan billahi wa rasulihi suka ce wallahi ya manzon Allah mun faɗi wannan maganar ne kadai ba don komai ba sai saboda mai da muke kwaɗayin da ƙaunar zama da kai a matsayinka a garinmu muna son Allah da manzansa kuma za su ka bar garinmu ka dawo maka ana mai da bakin ciki ai ya zama ka faɗi wannan maganar ya manzon Allah ba mun faɗa ba ne dan mu ce wai ko kana son mutanenka ba ka son mu ko kana son garinka ba ka son mu mu dai abin da ya samu ka faɗa ƙaunar Allah da manzansa ce muna so koma cikin mu ka cigaba da rayuwa fa qala sai manzon Allah ya ce fa inna Allah wa rasuluhu yusaddiqunakum wa yu'azzirunakum haka magana ta kare yace Allah da manzansa sun gaskata maganar ku ma'ana kun faɗa ne ba dan cin zarafi ko ya katar da manzon Allah saboda asalin magana ka kalle ta ai kamar wani abu ne da bai dace ba faɗa manzon Allah amma na manzon Allah sai kwantar musu da hankali me ya dace faɗar haka shine kaunar Allah da manzonsa ina fata an gane kuma ga akwai kaida dama cewa so da dama in mutum ya shiga cikin wani yanayi ko tsananin fushi ko tsananin farin ciki in ya faɗo ta kalma ko da kafirci ce tunda ba manufar kafircin ba ce Allah ba ka mahi matsayin kafirci shi ne Allah ba da misali cewa ai Allah yana farin ciki idan bawansa ya zunubi kuma ya tuba fiye da mutumin da irin cikinsa a wani irin yanayi misali yana cikin tafiya a kan raƙuminsa ga ruwansa da abin shansa a da abincinsa a kan raƙun sai ya je wani guri ya sauka dokar daji ya gaji sai ya kunce kayansa a ya kunce dan abin da zai shimfiɗa ɗan ta da kansa ɗan yi bacci ko ya bara ya ɗan kiwo kawai sai bacci kwashe shi yana farkawa ya nemi raƙumi ko sama ko ƙasa babu gida gaba ba gida baya a cikin sahara kaga me yake tsammani kuma ba sai mutuwa ba ba bishiya ba ruwa kamar masu zuwa libyan nan mutum za a ce sai ya saka ruwa lita hamsin a mota kan ya hau mota da bayan libya ka gano maka waɗansu wata su taɓa ta a daidai duka sun mutu gashi ba kuna gani ba lokaci ko saboda tsabar bala'i na ɗan adam da rayin sanin ƙimar kai kuma yace wai zai tafi wai nemi kuɗi a ci duk hanyoyin suna da nan duk bai gamsu ya nemi kuɗin ba wanda da yawa masu zuwa cin mutum goma takwas bala'i su daga da shi ɗaya ne ke tsira ko biyu ba haka ba ne to yana wannan yanayin ya ma cire ne kawai shi da mutuwa zai yi ya komo ɗan wani a guni zauna ya take shinge zauna ina zaran kawai ya mutu kawai bai yi aune ba da haka kusa ga raƙumin na da abincinsa da abincinsa a kai saboda tsabar murna da farin ciki sai ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne allahnka abu da dinga ce kai ne allah na ni ne bawanka ina ba ta an gane ka ga me saka shi wannan abun farin ciki ne da murna abin da ya faɗa da baki ba shi yake nufi a zuciyarsa ba ina fata an gane kaga Allah bai kama shi da laifin wannan furta kalmar da ya ba saboda shi Allah da zuciya yake aiki ba da bakin mutum ba ina fata an gane to ya ga sai Allah ta fita musu cewa abin da suka faɗa Allah ya yarda gaskiya suka faɗa ba ƙarya suka yi ba sun faɗa ne saboda ƙaunar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta jin bakin ciki a ce manzon Allah ya rabu da su ya dawo maka kaga ya ƙarshen asara kenan ko ba ka bane kuma Allah da manzansa sun karɓi uzurin saboda ai ƙarshen bala'i a ce kuna rayuwa da manzan Allah ka fito ka ga manzan Allah ka ji muryar manzan Allah shi ne limamin ka a salloli kai tambaya ya baka amsa ya kama hannunka ku yi musafa komai fa kuna da manzan Allah kuma a ce yau babu shi ya mutum da duniya nan an taɓa yin bala'i da ya kai wannan yasa duk sahabin da yake raye manzan Allah ya rasu ba wanda taɓa ganin baƙin ciki a duniya ƙarinsa. Ya zan ka tafi Madina har gobe har jibi, duk wanda ya mutu, da su Saudiya ma haka ne, duk wanda ya mutu kowaye ba sa wani canza komai. Wasu mutane suka je suka sai littafi a wani wani library, wani bookshop. Sun gama siya to kuɗi bai suka ba suka ba da deposit cewa gobe za mu kawo ciko. Shi ya ɗauki littafi ya rubuta mai shagon. cewa sun sai tafi kaza sun ba da kuɗi kaza saura kaza suka tafi su suka dawo washe gari suka samu dattijo a hagun ba wancan yaron suka ce a sun sai littafi kaza kaza kaza kaza kaza ɗauki littafi ya buɗe sai gani eh gashi nan kaza kaza kaza ne ga kuɗin ku kun ba da kaza saura kaza ka sha to na yaron ne ya tafi uzuri ne ce musu ai yaron su kaga mu kuma al'adar mu ta Hausa Fulani kaga ce wani yaron so ce me yasa me hatsari yayi rai lafiya yi ba ga muke faɗa ba ah ya rasu saboda an haife shi ne rasu mana ko dama dan yi mutu aka haife shi da ba haife shi ba da ba sai mutu ba me yasa bai sai fara bai sai kalan fa muke kaza kaza yana jin su irin su suka gama sai dauko kudin su sai ba su suka ci alama suka ce a littafin nan ba shi za ku siya ba ko ba haka bane ku ji duk littafi ka za ku siya ku karanta ku yaki da shi kalaman ku da kuka yi gaba ɗaya na kuskure ne a to ya rasu dawa zai to kuma kai ya ba kai kuma bisa manzon Allah ya rasu an binne shi ko muka yi muna rayuwa a Madina kuma wani ya rasu a zo a rufe shago saboda ko ba shi bane saboda mai to su haka suke al'amarin su ba ga shugaban kasa da sama ko hutun kwana ba su fara ba kasar Allah suka rika yin hijira suka barin Madina saboda ai yanzu babu daɗi an fito kaga ga za a yi sallah kuma kaga wani ya shiga ba manzon Allah ya rasu ya ce kafal ansaru annar su sallama ya staƙirro ba da fata fi makka ya ce su mutanen madina al'antarawa sun ji tsoro cewa manzan Allah ne ci gaba da zama a makka ne bayan an yi fatahi faƙalun lazi ƙalu ya suka faɗi wannan abin da suka faɗa cewa to ko dai yana sha'awar ko ƙaunar garinsu da yake yi ne zai zauna shi kenan ba da kuma madina ba ko ya zimi muhabbatin sallama saboda mai suna tsantsar san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kashiyatuhum an yatko an yabta'ida anhum ko sa din tsoro kar manzan Allah ya nisata ya bar Madina ya dawo Makka kaga da aida sun yi babbar rashin sa'a kenan yanzu dan da ake zuwa Madina saboda manzan Allah a san ya rasu yasa dan ka je kai aikin haji ko umara shi ko da a duk da ka zo ko a Makka ka zo ka shigo duk da ka zo Makka to da ka je ai ba za ma ka iya zawa kai ka dana jira ba ka je Madina ba za ma ka iya ba ba za ka iya ba to haka da a taifa a maka aka yada su aka bane shi ba haka ba zai je madina ma ai ba su me za ka je kai me za ka je to kai ya ce wa laka su sallama wa huwa almenene ko qudwatal wal uswa yace shi manzo Allah kasance shugaba ne abun koyi fi kulli khairin a cikin dukkan alkhairi wa wafa'an mai cike alkawari ko ina ne lam yansama menene bay'uhum inda alayhi fil aqaba manzala bai manta alƙawarin da suka yi ba yayin masa mubaya'a da aka yi tun kafin zuwa manzala ma Madina to bai manta wannan ba wastiqbalahum ko ne wa nasratuhum wa himayatuhum bai manta alƙairin su da sun karɓi manzon Allah sun taimake shi sun ba shi kariya ba bai manta ba sallallahu alaihi wasallam daga sai ƙara komawa Madina ya ci gaba da rayuwa a Madina har ya rasu a Madina sallallahu alaihi wasallam amma haga ai bayan ya zo fito Makka an gama komai sai ya shelanta a ga duk duniyar musulmi to daga yanzu babu hijira daga Makka zuwa Madina an gama saboda Makka ma ta zama garin musulunci haga farko kuma ba haka bane ai yau to amma ga shi kuma fa sai ya koma Madina dan ga nuna mutanen Madina shi na ne suna shi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mane ne ko nami lamtar sa zalika muhabbatun baldatuhu ya ce duk da wannan ƙaunar garinsa da yake yi da son zama a maka da yake amma bai sa ya manta alkairan mutanen madina ba da kuma alkawarin cewa zai zauna a cikinsu suka ce ya zo ya zauna su ba shi dukkan abin da ya su kare kansu da 'ya'yansu da iyalansu za su yi manzan Allah sallama kuma yadda aka tafi haka zaka bai manta wannan alkawarin ba sai ƙara koma tare fa da cewa ya faɗa da bakinsa mai albarka yake cewa wallahi ya yi maka magana kamar mutum da zai hijira bayan ya ko bayan gari ya gwaiwa ya kalli garin muka in ka je gari ka fita ka ƙarshen in ka fita bayan gari za ka hango garin gaba ɗayan sa haka ko ya ce wallahi makka Allah ma ya sani cewa na fi ƙaunar ki a duk duniya akan kowanne gari ba dan Allah bane ban umarnin in fita a cikin ki ba zan fita ba haga da kaurar garin su kenan amma ga duk da haka yanzu gashi ya dawo cikin izza ya zama garin musulmi sai zama shine shine shugaba yanzu a Makka da duk duniya amma sai na dau shugaba a Makka shi kuma ya koma Madina aka ci gaba da rayuwa saboda bai tuka alƙawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk mutumin kirki baya manta alƙarin da aka masa a farko suka ce malamai idan mutum ya maka alheri farkon haɗuwar ku da shi to ya kamata ko ya maka wani kuskure daga baya kamar afuwa ka yafe masa ko ba ka bane saboda san da maka alherin kana buƙatar alherin kuma ya maka ne da gaske ma dan kaunar ka na fata an gane to daga baya a iya samun kuskure na rayuwa ya ma wani abin da ba daidai ba to bai kamata kuma wani kuskure da ka dawai ni yanzu mun fata da wani mun yanka wannan kayi abin da bai dace sai a yi afuwa sai a yafe shi kenan ko to wannan kenan sai dukkan sallama masjidil haram yaya manzon Allah ya shigo masallaci mai alfarma sarar rasul sallama wal muhajir wal ansar bayna yadayhi yace manzon Allah ya taho ya ci gaba da tafiya tsakanin ansarawa da al muhajirun suna gaban sa wa kalfahu gaba da baya wa haulahu da gefansa hatta da kalmar masjida har ya shigo masallaci mai alfarma masallacin Kaaba har ko yanzu idan ka je kana zuwa ai kawai kofofin masallaci ne kamar haka zaka shigo amma ba kana shigo kuma zaka Ka'abar ba tafiya ce mai dan tazara ma kafin ka je asalin gurin Ka'aba din to haka kamar haka sai ya shigo sallallahu alaihi wasallam wa hawlal bakuna min wa fi yadihi qausun ga kuma ya rike kwari a hannunsa wa hawlal baiti wa alaiha talasatun mi'atu wa sittuna sanama a cikin kewayen Ka'aba din da kan Ka'aba da gefe da cikinta akwai gumaka ɗari kudu su manzala da da ya zauna a maka yana ganin su ba abin da ya tsana a duniya kamar gunki ba shirka bane gunki amma zai iya hanawa a yi batun gunki a lokacin sai dai faɗa da baki kai wanda ya ji sai wanda bai ji ba shiken amma bai sai taɓa jikin gunki ce zai banta da shi ba ko za a samu matsala da shi ko da ce zai karya shi ba sai dai ba abin a hankali fa aqbala ku ila hadar aswad da ya shigo masallaci sai ya fuskanci hadar aswad shine wannan dutse baki da yake manne a jikin kusurwar ɗakin Allah bangaren gabar maso inda ba yake cewa shan nono din ko to wannan gurin yaje yana shigowa masallaci rojin Ka'aba sai zo jikin gurin ya tsaya sai kuma ya taba shi ya taba dutsen inda na fara tawafi ana so ka fara taɓa wannan dutsen da hannunka in yanayi ya baka dama in kuma bai baka ba sai ka yi ishara da hannu shi kenan ka ci gaba da ya ce sun ma tsafa bilbaiti sai ya dawafi a jikin ɗakin kaba wa fi yadihi kausin yana rike da kwarinsa wa hawla baiti wa alaihi talatatan mi'atan sittuna sanama ga guma ka ɗari kudu sun a gefen ɗakin kaba da gefe da kai da kanta a saman ya ce wadda ya ɗa'ano habil ƙaus sai ke ture in gano jikin gunki sai ture shi da wannan farin da yake hannunsa ya tunkuɗe shi dama an ɗaura wani tsawogon rago ne an yi ɗan wani dutse ɗan ƙanƙani ta kuma ɗauko wani ƙaton ɗaura a kai ya zama yana sama ana bauta musu in gano sai ture gunki ya faɗi ya fashe ya karere sallallahu alaihi wasallam wa ya ƙuli na cewa ja alhaku wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta gudu ta ƙare ƙarshenta ya zo ko yanzu Allah ya kawo lokacin gaskiya shine tauhidi ƙarya gumaka babu zamanin su ya wuce sai tunkure ya dure ture wannan gugin ya faɗi ya ce wa mako da alhaku gaskiya ta zo wa ma yabdil batlu ma ya'idu ita ƙarya ta daina yayi ta gama ba ta ƙara dawa ba shikenan Allah ya kawo gaskiya an gama da ƙarya ma'ana gunki ƙarya ne manzan Allah da musulunci shine gaskiya kuma yau ya shigo garin Makka Makka da ta manzan Allah ce zaka babu maganar gumaka sai a tura gunki sai fari ko yace ina miki wal asnamu ta sakadu ala wujuhiha in ya tura kuma saboda ƙarfi na annabta na manzan ka duba fa ba ta ce fa dutse na an yi mutum mutumi da shi sai tura shi da wani sanda kuma ya faɗo ya karere haka aka rinka yi a wannan yini gaba ɗaya aka ga karere ya su aka kwaye su aka yi wajen rot yanzu mai rage wanda yake cikin ɗakin ka'aba tunda a kulla gurin yake ba a buɗe ba na ba ta an gane ya ce aka da zahu ta sahi haini wannan hadisi sun fita shi imam bukhari da muslim wa tsafar sa sama wa huwa ala rahilatihi manzon Allah ya yi dawafi a ɗakin ka'aba yana kan raƙumarsa akan raƙumarsa manzo Allah ya dawa sallallahu alaihi wasallam ka duba ni yukun Allah da manzo Allah ya kawo duniya yanzu ka tafi aikin haji ko umara saboda cunkoso da kuma cewa yanzu ya kai tinayin da in ba ka taho da kaya na ihrami a cikin ka ba hukumar Saudiya ba sa bari ka shiga asalin farfajiyar jikin Ka'aba ne don za samu cunkoso ɗan adam sun yewa masu zuwa ɗakin haji ko umara ko to sai a ce wanda ta wajen umara ya yi a ƙasa in kuma zaka yi na bana na kawai na abun nan ne na na fula ne to ka hau sama dan a samu me sauki kar ana mutuwa da fata an gane to sannan kuma a sama ta biyu har ka hau na wani masallacin yanzu an kawo da can kafe kwana kamar goma ko sha biyu ko na bakwai taka akwai masu keke irin wuce din nan sai ka ba su kuɗi sai ka hau ka zauna in ka gaji ko kuma ka tsufa sai su maka suna tura kana a wai tsawafin da kai har yanzu ma akwai su suna nan a hawa na ɗayan ka hau za ka ba da kuɗi su maka a yi tsawafi zagaye bakwai da mutum in zai iya biya ma ji a masa fada marwa in ma duk za a yana biya to yanzu kuma an tsara ci gaba akwai mashina da kawo irin waɗannan na electric din suna nan a jikin ka'aba a nan wajen masallaci za ka zo ka biya kuɗin ka in za ka hau na mutum ɗaya ne ka sauka kayan ka in kuɗi ma za ku hau akwai na mutum biyu sai ku biya tikiti sai ku ba da kuɗi sai ku matsa da kanku kawai akwai hanya an yi za ku hau sama shi kuma san gaba ɗaya masu mashinan to kada wani ce ya halatta a yi ɗawafi a kan mashin ta ce maka ya halatta manzo Allah kan raƙumi ma yi haka shi ke na ba ta gane to ga shi kenan ko da lafiya daga kalau saboda ka gaji ai ka san tafiyar ku ba ka ba shi in ka yi ɗawafi a sama in ka gama za ka yi bakwai ɗin nan to dai da kake da wanda tafi kilomita bakwai a ya ba karama ba kuma za ka zo ka tafa da marwa shi ma kusan haka ne to a lokaci ɗaya da tana akalla kilomita goma sha uku ko sha uku haka ai akwai wahala sosai sun kana da kuɗi sai ka hau ka biya mashin ɗin nan ka hau kuma kana kan sunna ladan ka ɗaiɗe wanda ya kafa kar wani ya ce maka bai halatta ba manzo Allah shi akan raƙumi ma yi sallallahu alaihi wasallam da haka sai yayi dawafinsa akan raƙumarsa sallallahu alaihi wasallam ina miki eh falamma ta matsafa ko da ya gama alaɗa ne walam na kun muhriman da aka bazara ba ya taho da ihrami ba ne inda ya ba umara aka zo ba yaƙi aka zo haka da kayan gida da kayan yaƙinsa inda ya shigo garin maka da wafin da ya yi yanzu na nafula ne ba na umara ba ne ba na hajji ba ne na nafula ne shi kuma tsawafin nafula kawai tsawafin za ka yi zagaye bakwai sai kuma ka yi sallah nafula raka'a biyu a muƙamai ibrahim shi kenan ka gama tsawafi ba magana cewa kuma sai kaje kai safa da marwa tunda ba umara ka zo yi ba yi to na flat na ba ta an gane zaka da ya gama zagayen su guda bakwai ai bai taho da kayan sa na ihrami bane fa tasara ala tawafi kawai tawafi ka dai bai je yayi safa da marwa ba falamma atamma tawafahu da ya gama tawafin sa da Usman bin Talha sai ya kira wani mai suna Usman bin Talha shine mai rike makullin Ka'aba tun a zamanin jahiliya akwai wani su aikin su a Ka'aba su ne masu makullin ka'aba zuwa a gidansu ne masu rikewa in wane ya rasu makulle na gurin wane in wane haka dai zuriya su ta cikin kula da buɗe kofar ɗakin ka'aba a shiga ko kuma an gama a jawo a rufi na fata an gane akwai kuma da su akan azaman jahiliya su ne masu ɗaukar ruwan zanzan suna ba wa alhazai su ma zuriya ce mai zaman kanta so kowa da aikinsa akwai kuma da su ne suke saka wa kaba wannan abin da aka tauri rigar kaba din kowa da irin aiki daga sai ta kira mar Usman ibn Talha fatar bin mafatihu sai ta bashi makullin kaba domin shine mai rigar makullin kaba lokaci kuma wani yukun Allah kafin wannan lokaci a zamanin jahiliya yana da makullin a hannunsa sai ana buɗe kaba da ranar alhamis da kuma litinin ana shiga a yi bauta a fito wata mu za ta masa buɗe mun nima na shiga yana matsayin annabi ko ya zo farkon annabta sai ce ba zai buɗe masa ba saboda shi ya kan addinin kafircinsa shi kuma ya kan wasu sabon addini aga akwai tsanarin an gama kenan ya ce ba zan buɗe ba sai mu zalaye dariya ya to yaya za ka yi dan da mukulin gida kuma a hannuna ne saka shi inda na ga dama sai ga abin kamar almara kamar tatsuniya yanzu kai din nan baka mun gaja ko yau hake nan ko ba ga bane sai ga abin kamar wata tsuniya ma to kuma ga shi abin ya tabbata yace ba na kullun ka'aba zai yi hanawa dole yi gai ko eh yace famara biha fakutihat sai yace abu da aka bude ɗakin ka'aba fara fiha asnaman sai ga gumaka a ciki famara biha fa ukhrijat sai ta aji abu cicciwo kuma ka cikin ɗakin kaba duk ai wajen su suma a gyara ɗakin kaba wa fi hasrat ibrahim wa isma'il alaihi salam a cikin kaba gashi an yi mutum mutumi ko an yi zanen hoto dan sura a larabci ta dauka abu biyu ko ayi mutum mutumi ya ba da inuwa ya kome ko ayi surar wani za ga har yanzu ba suna ba yan siyasar nan wani sai je ya yi mutum mutumin wani ya kaba shi ko kuma zanen drawing kawai na mutum kuma kawai in ka san wancan kana gane ka ce wani aiwa na ka zana to an yi irin wannan nawa annabi ibrahim da annabi isma'il aka liƙa a cikin ka'aba ko aka dingina cikin ka'aba amma kuma an yi su akan wani tsari wai suna yin kamar wani nau'in bauta ta jahiliya neman sa'a ta amfani da waɗansu kibiya da suke amfani shi a zamanin jahiliya in mutum zai wani abu da kuɗin kibiyoyi da ake amfani da su sai za ka zaɓa ka sa hannu ka zaro kibiyar in ka zaro tana cikin kwarinta in ka zaro an yi rubutu a jiki wannan rubuta sa'a wannan kuma rubuta ba sa'a ko ba shi bane in mutum ya zaro kuma rata da shin gunki in mutum ya sa hannu ya zaro in ya ga sa'a ya tafi kenan abin da ya sa a gaban nan akwai sa'a sai je gaba gadi in kuma zaro gaba sa'a to ya san ba zai yi ba babu sa'a shi kenan shine wani daga cikin mutanen jahiliya an kashe mara babansa ya zo tara abokanansa ya to ba damuwa yau a gwangwaje amma gobe kuma yaƙi za a fita ɗaukan fansa kiyar za ka sai ta cikin dare ya zai yi wannan abun neman sa'a a gurin gumaka kai dai sa hannu a kwari na shiguncin da ake neman sa'a ya zaro sai ga ba sa'a sai ya maida ya ƙara zaro wani sai ga ba sa'a sai ya maida ya ƙara zaro na uku ya ga ba sa'a sai ta gunki in dai ba uban ga kashe bane ko sai fille wuyan gunki kace inda uban ga kashe alaka ba da sa'a kai kai fille masa wuya ce tun kuɗi shi ka ta kira fita kariwa jahiliya ba Allah ka tsare imanin to sai suka yi mutum mutumi ko kuma hoto suka zana na annabi Ibrahim da annabi Ismail suna yin irin wani an yi design suna neman sa'a a gurin wa'annan irin gumakan nasu kenan kaga sun yi musu ƙarya kenan suna nuna mutane cewa hatta wai annabi Ibrahim kenan da annabi Isma'il sune asalin Larabawa sune asalin iyayen Larabawa to wasu ma aikin su kenan daga kenan wannan abin da ake yi ana kan daidai ba shi bane kamar dai zaka samu a yanzu dan bid'a yana aikin bid'ar sa amma so yake kirkiro maka wani labari na kanzan kulegi kuma ya ce maka ta ya tabbata cewa an yi ba ga suke ba daga zan ce maka ai farkon maulidi Allah ne ya fara yi to a ina kuma yi bane tawo hujja ko Allah ta dan usul babu ne ko eh sai to kai da kike tare suna babu kyau to naji to suna masallaci fa yace kawo hujja baka da hujja yace to da ba ka zauna Allah ya sai masa to haka haka ne kuma Allah ya ce ya kama abin da yayya ko ya jefare ko ya ciccire shi yace wallahi Allah ya san annabi Ibrahim bai yi haka ba annabi Ismail bai yi haka ba ƙarya aka musu kaga ya ƙaryata abin da kuna sha suka yi kiya sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa qala qatalahumullahu Allah wadaran wanda ya wannan abun laqad alimu wallahi sun san cewa mastaqasama biha qattun annabi Ibrahim da annabi Ismail ba su taba neman sa'a da wani abu na gunki ba saboda annaban Allah ne sun roki Allah ma ya kai su daga harkar mame gumaka da kuma yin abin da ba daidai ba ina ba ta an gane a tsaya nan to babu ne ta gade yanzu ana tafi a hankali har ga mu zana dai shiga ɗakin ka'aba sallallahu alaihi wasallam to sai mu tsaya na tsuke nan ko wannan ke cewa wai assalamu alaikum malam me hukuncin me ne ɗaukar hoto a musulunci kuma hukuncin sana'ar a musulunci ita mai hukuncin ɗaukan hoto ɗaukan hoto a musulunci to suka ce malamai kamar al'usamin rahimahullahu a cikin littafinsa fatawar mu'asira da kuma shirgin bada rahimahullahu duk sun yi jawabi akan hoto da muke da shi a yanzu suka ta kace sur a larabci kamar da muka bayani yanzu yanzu nan mako ya ɗauki a gina abu ya ba da inuwa a yi mutum mutumi haka ki tsara ko haka a batsai gingim kamar zai magana amma kawai gina shi aka yi da siminti ko da laka ko da wani abokansa to wannan haramun ne a musulunci har ma ya tabbata a musulunci cewa duk wanda ya wannan ran tashin kiyama iya abin da yake gina irin wannan sai Allah ya tara masa sai kura masa rai saboda illar sa a musulunci ko to sai aka zanto to kuma ai drawing fa shi ma suka ce layansa daban to wannan hoton da ake da shi ne yanzu za a dauka da kyamara shi ne hukunci suka ce wannan ai ba zane bane kawai wani abu ne ake amfani da wani na'ura ake ɗaukan inuwar mutum ɗin ko shi kansa mutum ɗin ko ga gashi nan shi wani gashi da tsaye kuma ga hoton sama a nan a waya gashi amma wannan hoton shi ne wani ba shi ba ne hoto zaka ce shi hoto a mutunci irin wannan na sura ɗin ba shi da wani haramci kai tsaye da aka ɗaukar sa a bisa tsarin shari'a babu laifi kamar mutum zai yi passport hoto da ya hoto ba ba gona ya halatta ma za ta aiki tunda da shi za ka yi kokarin ka tafi aikin haji ko ka tafi aikin aikin ka na office da kake neman abinci ka aidi ka sai kai kaza kaza kaza dole sa maka ta an yi hoto to ga a wannan tsarin ne babu laifi menene illa da ake da magana kan ta shine haka kai mutum ya so ya koshi kawai zo tsaya ce kawai dauke nawa ran da gaishe a wato ko zai lika a enlargement ɗinsa ko suka ce hatta wannan ba ne sai ta maka tsaya haram ne me haramci akan hoto shi ne ka ɗauki hoton wani babanka ya rasu ko mamarka ta rasu ko wani naka sai ka ɗauko hoton su lalata ka saka a falanka wajen tunawa da su to wannan ka zo da bid'a addini bai yadda da wannan ba in kana tuna da su don ka ji cewa a ranka cewa tunanin da girman su ko zaman su ma a gurin zai sa ka samu wani albarka kamar su liƙa hoton waɗansu shekunai inda wannan niyyar ka yi to shi kuma shirka ne ma ka ɗauki hoto ka liƙa cewa zaman hoton nan a nan zai sa a samu saukar alheri kuma da tun kuɗe da fa'i da bala'i inda wannan ƙudurin mutum liƙa hoton ko hoton wa ya saka to ya yi shirka amma suka ce maka ruwan yi ne haka kawai ka liƙa hoton hoton ka kana yaro hoton ka zama saurayi kana sakandare school kakanan anan kaza kaza ka zan duk maka ruhi ne kai abin shari'a ba ta so zai ba ta an gane za ka ɗaukar hoto a musulunci ba za ka ce haram ba ne akwai da yake zama kusan dole masu yi ayi wanda muka da misali yanzu na passport ko na asibiti ko na identikar da ake yi a ga duka wasu na ake ɗauka da su ake wani ba mai ɗaukar ta kusa za a yi su so wannan da shi ne illa iyaka in zai aka ɗauki hoto a matsayin ka ne mai ɗaukar hoto ko to zai ka kiyaye dokokin shari'a kuma a cikin ma kiyaye dokokin shari'a kar ka yi abin da kuma Allah ba su kai tsaye kaga wani a zamanin jahiliya ko suna haka ban sani ba har wani gyara ba tsaiwa yake ya kama jikin matar mutane ko yar budurar mutane ya wani gyara mata kanta ya wani cewa haka zaki ko haka duk wannan ko kuma a zo ga wannan wai za su yi aure ne gobe ko jibi za su yi pre-wedding picture an suka cewa ba sun kira kansu bala'i da kuɗin su ke sun saba wa Allah bai fa aure ta ba gobe ya ɗaurin auren pre-wedding picture ake cewa hoton kafin aure sai da gudan mai hoto ko a zari shi gudan wani gudan masu fulawa sai shi hoton ce maka to ki tsaya ki kalli kudu sai kuma ɗaura hannunka a nan ɗinta bai fa aure ta ba a lokacin ba masu ba matarsa ba ke fa saboda kin tafi haramun na lokacin amma kuma sai a je ai to kai mai hoton ka je kai wannan abun kai a ta'awuna da ismi wal udwa ina ba ta an gane lokaci kai ba za ka wannan ba ka yi kaga ka kuɓuta da imanin shi wanda zai je irin wannan shi ma ya kira kansa bala'i da kansa saboda aure ainihin imani Allah zai ba kuma kana saba latin kafin ma ya baka bayan kuma Allah ya ce la in shakartum sai kuma an baka ni'ima kuma zaka saba wa Allah da ita suka ce wannan daga cikin abin da ta aure ne yanzu bayan albarka saboda kafin auren ma an gama tsine wa kai an yi abin da Allah baya so kuma iyaye sun zama yancin amana kai iyayenka ba su maka haka ba kuma kana sane ta ta to ya za a yan zamani ne kawai ɗauki yarka sa ko wani ɗaukan hotuna kuma an sako a waya kuma a nuna uwar ko uban su ma suna kallo a'a wannan kenan zan tun amana kenan wallahi tun amana ne har ga wani bala'in ka tafi birane za a zo taron ɗaurin aure an ɗaura auren yau ko gobe za a ɗaura auren sai a zo a yi wani akwai wai mother's day father's day a tara mutane fiye da haka fa ga uban amarya ga uwar amarya ga uban ango ga uwar ango a taron fa kuma ga angon ga amarya kuma auren gobe za a ɗaura shi ko kuma za ka ɗaura sai zo su taru a wazo kan wani teburi sun sa maris ga wannan mai ake ce masa wannan gawun din irin kayan arnan nan ta saka wani farin kaya na jan ƙasa shi ma saka wani kawai shi a dole shi yanzu bature gaba ɗaya tsine wa kansa babu kunya ba tsoron Allah ba sanin mutunci a gaban mutane dubbai ta tsaya matar ya ɗauko abu ya sa mata a baki ga iyayensu ba sa jin kunyar Allah da manzon Allah ba sa kunyar al'umma shi ma uban amarya ya taso wai wai hararwa zai uban amarya ko eh saboda tsabar mutane sun tsine wa kansu kuma ai dariya ai shewa kuma ga wai Allah sa albarka wallahi kada kuke wallahi bai saka albarka ba tsine muku zai wallahi wannan irin taron wallahi ko ga yadda ka ji kai din ka cikin tsinuwar Allah saboda ai fasadi ne ai an tafi ga ƴan mata ga ƴan maza a guji ɗaya a event center din in ka je birane fa kuna ce kamar event center fa na awa biyu naira miliyan biyar wallahi ana kama awa Allah talaka ne bayanan dubu ɗari biyu ya yi wuni ɗaya ba ma wuni ba ne daga ƙarfe hudu zuwa ƙarfe shida ko ƙarfe goma a watsi har a wani gurin idan ba zai kama event center ba ma wai za a fasa auren to ba ya fasa ba ga irin ki sun fi dubu sun fi dubu ba inda ba mutanen kirki a yi ke sa kowane tsuntsu aka ce wai kuka gidan su ya kamace tun da ba gaji iskanci a gidan ko ne ba za ka maka iskanci kuma kuma a gama ce wai alasa albarka wani masu gari na Allah wai kuma za mu yi walima a rana ɗin abu alai Allah abin wasa ne ya zama iskanci kenan ai so wannan haramun ne in ka ɗauka wata irin wani yanayin to kana ka ta haramun haramun kake aikatawa na fata an gane to ga mutum shi zai kai hukunci amma asalin hoto irin na zamanin nan ba za ka ce masa haramun bane sai an bi sharuɗoɗin da ya kamata akwai da yake zama ja'izi ya halatta kai kamar da bada misali za ka ja maka passport dole ka taho da hotuna kaza kaza da sauransu sabon hoto ne shi ma yawwa to sai mutum ya kiyaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi